أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السارق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau 21 ga watan Ramadana yau Lahadi. Hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in. A wannan masallaci da muka saba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma gwargwadon fahimtar magabata da kuma fahimtar mu. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon faɗan abin da ya zamo daidai da abin da ke nufi cikin ayoyinsa. A jiya mun karanta aya na ɗari biyu da hamsin da ɗaya, ayan da Allah ke kistanta mana, kistan annabi Dawudu alaihi salam da nasarar da Allah ya ajiye a hannunsa lokacin da suka fita zuwa ga yaƙi. A ƙarshe Allah ke ce walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'd. Ba dan yadda Allah ke tunkuɗe wasu mutane da wasu mutane ba, ma'ana ba don yadda Allah ke tunkuɗe gaskiya da ƙarya ba, ya ɗaura wato gaskiya a kan ƙarya ba, na da fil'azu da gaba ɗaya duniya ta lalace. Amma sabila da albarkacin masu ibada, da albarkacin masu tsoron Allah, da albarkacin masu jihadi, Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu cikin rahamansa da jin kansa da tausayawansa za mu tashi a aya na ɗari biyu da hamsin da biyu tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqqi duk da alaran majiya ya karanta amma da bukatuwa ya sake karantawa saboda ba mu taba shi ba kwata kwata ajiya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله يكي تلك آيات الله يا رسول الله وأنم لا باربري دمك باكنا النباوة da abubuwan da ya faru da wanda suka gabata ayatullahi dukansu ayoyin Allah ne Allah ya baka kisan banu Isra'ila da kisan annabi Musa tare da su ya baka kisan annabi Ibrahim alaihi salam sannan gashi ya hada maka da wani shashi ma na kisan annabi Dawud alaihi salam dama Allah so da yawa yana cewa a wa kullum naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak ya rasulullah duk abin da muke baka na kistoshin manzanni muna baka ne domin ya sanyaya maka zuciyanka ya sa maka nutsuwa a zuciyanka idan an ce maka makaryaci to kafin ka an karyata wasu annabawa din idan an yaƙe ka an yi fito na fito da kai kafin ka gasu annabi zakariya wanda haka aka tsaga shi tun daga samansa har ƙasa ga irin su annabi yahya wanda kashe su aka yi ga irin su annabi isa wanda aka bi shi da a hallaka shi Allah ya ɗaga shi zuwa sama Allah ya ce wa ma sakaluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su tsere shi ba kamar yadda suke zaton shi suka kashe koko shi suka tsere a a dan uwansu ne aka saka musu kama irin na annabi Isa sai suka kama suka kashe sun da sun kashe annabi Isa ne Allah ya ce dukkan waɗannan tilka ayatullah waɗannan dukkan su ayoyin Allah ne ya rasulullah natluha alayka bil haqq muna zantar maka da waɗannan ayoyin tare da bayyanar maka gaskiyan waɗannan ayoyi din wa innaka laminal mursalin wallahi kai daga cikin annabawa kake ya rasulullah aka ce wannan matukan girmamawa ne ga sayyidina rasulullahi ta yanda Allah in zai yi magana a kansa sai yayi rantsuwa yayi tauhidi wannan wawun din wasu malamai sun ce ibtida'i ne tana mahallin tana mahallin wato farar da magana ne amma wasu sun ce wawun din rantsuwa ne wa innaka na rantse da buwaya na innaka lallai kai din nan ya rasulullahi lamin al-mursalina kana daga cikin zababbun manzannin Allah to yanzu Allah zai faɗa mana wasu daga manzannin kuma ya bambance mana wanda suke sama da kuma wanda yake sama da wanda suke sama tilka rusul faddalna ba'dahum
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعضهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى يسر wa'innan manzanni da muka ce kana cikin su ya rasulullah kada wasu su zaci cewa manzannin dukan su jirin su ɗaya ne duk wanda aka ce masa manzo to darajarsa ɗaya ne da sauran manzanni a a tilkar rusul waɗannan manzanni din wa'ancan manzannin faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu shashi akan wasu shashi ba ɗaya manzanni suka ba kamar yadda Allah yake wala kad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd hakika mun fifita shashin annabawa akan wasu annabawa kuma a cikin risala yace Allahu yasfafi min almalaikati min almalaikati rusulan wa min nas Allah yana zaben a cikin mala'iku yakan zaɓi wasu ya fifita su kamar yadda ya zaɓi Jibrilu ya fifita shi akan sauran mala'iku kuma a cikin halittunsa ma yakan zaɓi wasu kamar yadda ya zaɓi Lailatul Qadr ya fifita ta a kaman a sauran darare da yawa da daren da aka haifi manzon Allah ya fifita su akan darare kamar yadda ya zaɓi watan Ramadana a tsakanin watanni da watan Rabi'ul Awwal dan idan mun kawo duk wata falala to za mu fara gabatar da falalan da ta raji manzon Allah kafin mu kawo wata daraja darajan kowace daraja ne za ta biyo darajan abin da ya shafi janabin sayyidina rasulullah ne sallallahu alaihi wa sallama idan aka ce daren lailatul qadri sai a ce daren maulidi sabira da daren lailatul qadri an saukar da alqur'ani ne inna anzalnahu fi lailatul qadr daren maulidi kuwa wanda ya zo da alqur'ani ne aka saukar da shi watan ramadana kuma an saukar da qur'ani ne cikin ramadana din shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an shi kuma watan maulidi wanda izo da qur'anin ne aka saukar da shi a watan maulidi Maulana Shehu Ibrahim Kaulaha yana ce hani anni Ibrahima la hilaluhu hilalun badalin nazirin jamaluhu hilalu rabi'in fihi ja'a Muhammadu fatamma lana al-bushra wa amma nawaluhu a wannan wata annabi yazo shi kuma annabi shi yazo da qur'ani dan haka ba za a bar ɗaya a baya ba hasali ma za a fara gabatar da zuwan manzon Allah kafin zuwan wani abu tunda sai da manzon Allah yazo qur'ani yazo sai da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika shekarun annabtar sannan Allah ya saukar masa da alqur'ani sabila da haka daren maulidi a ce tana gaba kenan sai da tazo lailatul qadari tazo sai yasa wani yake ce ya lailatul ismail ma ba fafahat yumnaki min khairin ajalla wa min gina كل الليالي البيد من حسناتك كل الليالي البيد لها نسب إليك وأنت مفتاح الصنى والقدر والأعياد والمئراج من حسناتك التي بهرنا الأعين duk wani abun da za a kawo shi na ranaku da darare masu mahimmanci a addini to suna da dangantaka da daren da aka aiki manzon Allah tunda sai da aka aiki manzon Allah aka samu waɗannan darare din to kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu halittunsa akan wasu ya zaɓi Ka'aba ta zamanto ta fi dukkanin duniya babu wani wajen da ya kai wannan gurin daraja baya ga gurin da manzon Allah yake kwance Madina kenan Allah ya zaɓi masallacin nan na harami kwaya biyu ko ko kwaya uku duk wanda yayi sallah a cikin ɗakin Kaba to in yayi nafila raka'a biyu sai yayi nafila raka'a ɗari a wani masallacin ladan sa ya daidaita da wato wanda ba a wannan masallacin yayi sallah ba sai yayi nafila raka'a ɗari kafin ya kama wanda yayi sallah nafila raka'a biyu a masallacin Makka to Allah ya fifita ne ya fifita ɗakin Ka'aba akan sauran ɗakuna to haka Allah ya fifita halittu akan halittu wato wasu sun fi wasu Allah ce to tilka rusulu su ma waɗannan manzanni da nake turo su wanda dai bil ittifaqi an ce manzannin su guda ɗari uku ne da goma sha uku su kuma annabawa guda dubu ɗari da dubu ashirin da hudu idan an cire sayyidina rasulullahi dubu ɗari da dubu ashirin da da dubu uku da ɗari tara da cikin da tara ko a cikin annabawan ko a cikin mursalan da aka turo din kuma aka zaɓe guda ashirin da biyar ko ka guda ashirin da takwas a wani kaulin aka ambace su cikin alkur'ani sannan kuma nan ma aka sake zaɓewa kwaya biyar su ne ulul azmi minar rusuli Allah ya ce to manzannin ba ɗaya suke ba tilkan rusul faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni mun fifita wasu shashi akan wasu shashi minhum man kallama Allah a cikin su akwai Musa kalimullahi wanda yana magana da Allah babu tafinta yana magana da ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da shamaki ba Allah sai yake wa rafa'a ba'dahum darajati malamai sun yi magana akan wa rafa'a ba'dahum darajati wasu suka ce ma'anan wa rafa'a ba'dahum darajatin ana nufin annabi Muhammad ne mun daga darajar wasu saboda girman annabi ba a kawo shi da sigar mufaradi ba sai aka ce mun daga darajar wasu manzon Allah ne wasu din wa rafa'a ba'dahum darajati mun daga darajar wasu sayyidina rasulullahi kenan wa ataina isa ibn maryam albayyinati shi ko annabi isa muka ba shi mu'jizoji bayyanannu da abubuwan mamaki wanda suke tabbatar da annabtansa a anan idan muka lura za mu ga wato Allah subhanahu wata'ala ya mayyaza sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawan da sauran manzannin gaba daya tunda da farko an fara gabatar da Musa ne amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka sai aka rufe wato ambatonsa da ambatan darajar da aka bashi wa rafa'a ba'dahu darajati sai sa duk abin da zaka gani a gurin kowane annabi na ban mamaki na mu'jiza to da ka samu abin da aka ba wa manzon Allah ya riga ya abin da aka ba ma wannan annabi shine abin da nake yawan karantawa na fadin bushari wa kullu ayin ata rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim wa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha lin-nas fi dhulal duk wani abin da kaga manzanni da shi na ban mamaki to sun samo shi ne daga mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan an ba wa annabi Isa mu'jizar rayar da matattu bai kai abin mamaki na zira'in akuya da aka dafa aka saka dafi a ciki da annabi ya ɗauki abin zai ci sai abin ke ce ya rasulullah zira'i yake cewa an yi masmumin ya rasulullah an sa dafi a ciki na ya rasulullah kaga wannan ya kira yadda matattu ban mamaki ko ko kututturan dabinin da bai magana kututturan dabinin da an yanke shi daga rayuwa yayi magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shauki yana bijan annabi ya bar dafa shi ko ko idan an ba wa annabi Musa magana da Allah amma kafin ya fara maganan da Allah Allah ya kisanta mana a Qur'ani annabi Musa ya ga wuta wahalata ka hadisi Musa izra'a naran faqala li ahli kusu inni anastu naran la'alli atiku atiku min hadhi qabatin aw jidu ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa قال إني إنني إني أنا ربك فاطلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا da za a yi magana da shi aka ce cire takalmansa sannan da ya zo ya gana da ubangiji ya ji daɗin ganawa da ubangiji har ya ce rabbi arini an zuru ilaik Allah ka yaye ni hijabi na ganka kabila da na ji daɗin ganawa da kai Allah ya ce masa lan tarani ba za ka gani ba wannan ido na fiska baya gani na a duniya ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى amma ka dube wannan dutse wanda kake munajati da ni a kansa na tsuru sina idan dai ya tabbata to zaka gani to magana yayi girma irin abin da aka saukar wa banu isra'ila da suka ce da su ga Allah fa akadatkum sa'iqatu wa antum tanzuruna to irin ta ne ta kama annabi Musa falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan da annabi Musa ya Allah ya bayyana haskensa gwargwadon hujin allura madutan ja'alahu dakkan sai dutsen ya farfashe gaba daya ya murmushe ya zama gari wa karra Musa saiqa shi fa annabi Musa ya faɗi magashiyan ya suma wani kaulin ma aka ce mutuwa yayi rai aka sake kawo masa daban falamma afaqa qalat subhanaka tubtu ilayk yana fafadowa yake dan ya tabbata gare ka Allah na tuba amma saboda bambancin sayyidina rasulullahi da wanda ba shi ba shi yana magana da Allah subhanahu wata'ala babu tafinta dan duk hadisul qudsi da kaji annabi ya ce cikin abin da na karba daga gurin Allah to lokacin babu jibril a tsakani a wannan lokacin kaman man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi wannan magana ne tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yana zaune ba tare da ya ce wato ya bukaci ya ga Allah ba kabila da gatansa saboda shekaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baffansa ya rasu sannan matansa Khadija ta rasu ya shiga cikin jimami na yanayin damuwa sai Allah ubangiji ya rarrace shi ya turo mala'ika Jibril ya dauke shi domin ya yi iraji da shi zuwa sama ya je ya gana da Allah subhanahu wataala shine wanda muka karanta a cikin suratul najm thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila abdihi ma awha wanda shi ba cewa yayi yana bukatar ya ga Allah ba a'a gayyatar sa aka yi ya je ya ga Allah sabila da shi ne kadai ne idan ganin Allah kaga ya bambanta da Musa idan an ce maka annabi Ibrahim alaihi salam idan an jefa shi a wuta wutan Allah zai ce ma wutan kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim to sayyidina rasulullahi an bashi gaba da haka sayyidina rasulullahi yakan mai da wuta ya zama sanyi ba ma mashi kansa ba yakan mai da wuta ya zama sanyi da salama wutan lahira ma idan manzon Allah ya tsaya wutan lahira yakan yi sanyi an ce jahannama takan biyo halittu za ta cinye su sabila da ganin cikin Allah ranar alkiyama annabi ne zai tsaya a gabanta tafarfatan da take sai ta kama tartsafi annabi yana yayyafa mata hawayen masu kuka lokacin da suke neman gafara annabi yana ce mata makaniki makaniki shi yasa a cikin maganganun da Maulana Mushiri yake yi yake cewa duk abin da kaga an ba ma wani annabi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ɗibo wannan abin yanzu an zuba shi a juji abin da aka ba ma annabawan da suka gabata yanzu kafirin al'umma annabi ma an bashi annabi Sulaimanu zai hau iska ya tashi yana tafiya kabila da mulki amma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya Allah mun ce muku iska kuma da su tashi a iska su tafi yadda suka ga dama ni ma da nazo nan a iska nazo da da babu iska a tayin da ba za ta zo ba motar za kuma a tashi a jirgi a je ko ina da ko ina wannan babu kafiri babu musulmi kowa Allah ya bashi wannan kaga mu'jiza ne a zamanin da ya gabata na wani annabi ko ko a yaye ma annabi hijabi ya ga abin da ke faruwa a mil kaza ne tsawo kamar yadda ake ma annabi Sulaiman yanzu shi ma gashi nan kana daga gida za ka bude satellite kana kallon Palestine kana kallon Saudiya kana kallon China kana kallon ko ina kana daga ɗakin ka live abin da ke faruwa ba kuma an ɗauko abin an kawo shi ɗakin ka bane kuma abin da kake gani gaskiya kake gani ko ko idan an bayar ma annabi isa alaihi salamu rayar da matatu duka maulan mu sai yakan kawo ne salsalan waɗannan da yawa cikin maganganunsa to duk abin da ka kirga ma wani annabi na daraja to an ba ma annabi muhammadu sama da wannan wa rafa'a ba'dahum darajatin Allah ya ɗaukaka darajan wasu akan darajan wasu ana nufin Allah ya ɗaukaka darajan manzon Allah akan wani sa wa atina isa ibn maryam al-bayyinat muka ba ma annabi isa al-bayyinat ayoyi bayyanannu inda annabi Isa tun yana jariri babban aya ma shi ne annabi Isa da ɗaukan cikinsa da aiwansa gaba ɗaya bai kai awa biyu ba da ɗaukan cikin da aiwa Allah yana kissanta mana cikin suratul Maryam wa zkur fil kitabi Maryam idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا take banta kawai sai ta ga mala'ika ya bayyana mata a tsuran mutum tace me ya kawo ka ina neman tsari da kai sai yace mata a ni manzo ne daga gurin ubangijinki na zo zan miki kyautan wani ɗa ne kwazo tace anna yakunu li gulam wa lam yamtasni bashar wa lam aku baghiya yaya zan samu ɗa na aihu bayan namiji bai taɓa kusanta na ba kuma ni ba mazinaciya ba yace ai haka ubangijin ki yake wannan abu ne ne sauki a gurin ubangiji ubangijin nan da yake kawo miki kayan marmarin aljanna yake kawo miki abubuwan da annabi zakariya yake zuwa yake gani yake shan mamaki kullama da kala alaiha zakariya ul mihraba wajada inda rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to wannan ubangijin shine zai baki wannan da shikenan kawai sai yayi hura ya zama shi yasa ake kiransa da ruhul ruhul amin shine wanda Allah yake wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da ruhul qudus sabila da karfin wato ruhinsa hura ne idan yayi ko kuma gurin da dokinsa ya taka idan an ɗibi kasan gurin sai kasan gurin ma a iya mai da shi wani abu mai motsi wani irin wanda Musa Sani yayi Musa Sani ya ɗibi kasan dokin Jibrilu alaihi salam ya yi wani tsatsuba da shi aka watsa a wuta sai kwa dan maraki ya bayyana kuma dan marakin yana ihu ana jin zunjin sa yana motsi yana komai shi za ki kira sa ruhul lahi ko ko ruhul amin ko ko ruhul qudsi sai ya mata hura yana mata hura shi kenan ciki har har ya taso har ya girma sai ga ta tana tafiya ciki ta tare da ita fa ja'a al-maqadu ila bid'in naswa قالت يا ليتني مت قبل هذا wa kuntu nasiyan mansiya sai ga naƙuda ya zo mata tana bikin kututturan da bilo tace wayyo me zan ce wa mutane na mittu qabla hadha ina ma na mutu kafin yau ina ma na mutu kafin yau saboda abin da zan fuskanta Allah ya rarrashe ta yace mata fakuli wa shrabi wa qarri aina ko fa hudzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqitu alayki rutaban janiyya wa kuli wa shrabi wa qarri aina وإما ترين من البشر أهدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الله دك شيء قارا ما تقاين ذاك haka kuwa ta aiko annabi Isa ta dauko shi tana tafe da shi mutanen ta suka ganta da jinjiri ah qalu ya maryamu laqad ji'tu shay'an fariya sai maryamu daga ina kin zo abin da yake da kin zo da wani abu mai ban mamaki wanda korarre ne ba zai yi ba يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بجية babanki ba mutumin banza ba mahaifiyanki ba mazinaciya ba sai kuma ki zo da wannan abu na ban mamaki sai ta shiru fa sharat ilayhi dama Allah ya ce ki ce musu ku fa quli inni nazartu lirrahmani fa falan ukallima al-yawma insiya sai ta nuna shi kawai tana nuna shi sai ya tashi inni abdullahi kun ga babban abin mamaki abin da ake ce mata shi dan Allah ne maganan da ya fara yi a duniya yana tabbatar da shi ba dan Allah bane shi bawan Allah ne tun kafin ma zuwa ce mata shi dan Allah abin da ya fara korewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وأن الدكة مغنغنون سنة yana tsumman goyo aka ce shi yasa najashi da ta addinin wato nasara ke yi kafin ya karbi musulunci da ya ji wannan labarin wannan labarin kawai shi ya tsaka zuciyarsa yace shi tun da ke jin labari ma akan annabin sa annabi Isa bai taba jin gamsasshen labari akan zuwan sa duniya ba sai daga bakin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya zo da shi to an ba shi albayyinatu wato ayoyi bayyanannu a wani wajen Allah yake mana wai kallimun nasa fil mahdi wa kahlan yana magana da mutane fil mahdi tun yana tsumman goyo wa kahlan bayan ya girmama irin maganan da yayi da su yana tsumman zarin goyon nan na inni abdullahi irin sai maimaita musu bayan ya zama gwarzo ma yace musu inni abdullahi sannan zai gina mutum mutumi na tsuntsu ko ko zai gina dan wani sura ne kama da tsuntsu sai ya hura yana hurawa kawai sai ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah mai ciwon kuturta ya warkar da shi mai ciwon makanta ya warkar da shi mai ciwon wanda ya mutu ma ya tayar da shi dukka Allah ya baki amma duk nan abubuwan mamakin kada su mantar da kai ba su kai ɗaya cikin kashi miliyan malala na manzon Allah ba idan aka kawo abubuwan da aka ba ma annabawan kaf aka hada su guri guda to bai kai tsigo ɗaya cikin tsigon da aka ba wa manzon Allah wanda ba su da iyaka ba wa ta na isa na maryam bayyana mun ba shi ayoyi bayyanannu وأيدناه بروح القدس mun karfafe shi da mala'ika jibril alaihi salam walau sha Allah da Allah ya ga dama مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات da waɗanda suke bayansu wanda suke bayan annabi Musa da wanda suke bayan annabi Isa da wanda suke bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ba su yi sabani ba bayan littattafai sun zo musu daga gun annabawansu shine ai ayan da muka karanta a baya kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi ko ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه waɗanda aka ba su littafi kuma sun suke jayayya a tsakaninsu yahudu kullum suna jayayya nasara kullum suna jayayya su ma haka al'umman manzon Allah ma kullum ana cikin jayayya bayan ga alqur'ani shine magana mai yanke mai yanke kowani ƙarya mai tabbatar da kowace gaskiya amma duk da haka Allah ya jarrabi wato waɗanda aka ba su littafi da saɓani annabi yace yahudawa da su kasu kashi saba'in da ɗaya ko ka sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kashi kashi saba'in da biyu al'umma na da su kashi kashi saba'in da uku annabi yace dukkan su suna wuta wannan kashi saba'in da uku duk suna wuta sai ɗaya su ne wanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbaina abin da nake kai da ni da sahabbaina amma daga yadda ake gane suwaye ahalus sunna domin a bambance su duk wanda zai kafirta musulmi to yana cikin wannan farkar da manzon Allah yake suna cikin alfurqatud dalla din duk wanda zai kafirta musulmi duk wanda zai muzanta nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin su amma duk wanda zai zauna da dan uwansa musulmi bai yaƙe shi ba kamar yadda kawarijawa suka yaƙi sayyidina Ali karramallahu wajhahu sannan kuma bai zagi sahabban manzon Allah ba kamar yadda wasu daga shi'a suka zagi sahabban manzon Allah bai zagi ahlul baiti ba kamar yadda nasu annawasi ba suka zagi ahlul baiti to ba zai bai zama daga cikin farka ba shi yasa shi musulmi babu ruwansa da zagin dan uwansa musulmi idan dai mutum ya ce la ilaha illallah to tsakaninka da shi babu baraha sa sauran rigiman koma me yake ba shi tsakaninsa da Allah duk wanda ya ce la ilaha illallah to babu ruwansa tsakaninka da shi Allah ya ce walau sha Allahu maktatala alladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina da Allah ya ga dama da waɗanda suke bayan su da ba sun yaki sun yaki junan su tsakanin su ba bayan hujjoji sun zo musu hujjoji bayyananne amma walakin salafu sai dai sun samu sabani sun saba faminhum a cikin su akwai manamana wanda ya imani wa minhum a cikin su akwai man kafara wanda ya kafirce Allah Ubangiji tun filla ma ya halicci mumini shi mumini zai zama ya halicci kafiri shi kafiri zai zama shi yasa dukkanin aiki na bawa Allah ne ya halitta amma Allah ya bar kasabin a hannun mutum idan kai kafiri ne Allah ya kaddara ka dama kai kafiri ne amma kai da ka yi aikin kafircin kuma ya kai ka wuta idan kai mumini ne shi ya kaddara maka ka zama muminin amma sai ka yi aiki zai tabbatar da abin da ya rubuta maka na imanin kuma ya kai ka aljanna da shi sai ta Allah ba azzalimin kowa ba ne Allah yakan saka ma kowa ne da abin da kowa ya aika wanda yake kafirci ma an masa adalci sai a kai shi wanda aka kai shi ma an masa adalci wanda aka kai shi aljanna kuma ba aikin sa bane kai shi rahaman Allah ne kai shi aljanna din yasa a wani ayan Allah yake wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirci mun riga mun tsara al'amuran mu mun san suwane ne muminai kuma mun san suwane ne kafirai duk abin da ke faruwa a duniya Allah ya riga da ya kadarta shi tun kafin a halicci duniya da shekaru dubbai Allah ya kadarta komai da komai walakin ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maktatalu amma ku sani da Allah ya ga dama da ba za su yaki junan su ba da an zauna lafiya to shi ma wannan sabanin duka jarrabawa ne daga Allah walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai Allah ubangiji yana aikata abin da ya ga dama da iradarsa yana aikata abin da ya ga dama da mashi'arsa kuma ya zantar da duk abin da ya ga dama da kudurarsa na'am يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا قوم مني أنفقوا مما رزقناكم كتير دقا أبين دمك أذرتاكم ابن جريج da Sa'id bin Jubair suka ce wannan aya ta tattara dukkanin abin da ya shafi zakka na tatawwi da zakka na farilla ta tattara ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi min qabli an yati yawmun tun kafin wata rana ta zo wannan ranar la bai'un fi babu saye da sayarwa a wannan ranar wala kullatin babu wani abokantaka wani amfanin da wani aboki ko badati zai maka wala shafa'a babu wani wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya maka izini ya yarda masa wal kafiruna humuz zalimun amma al kafirai su ne wanda suka zalunci kansu kuma za su je su tadda aikin da suka yi na zalimtar kansu din sai ta aka ce babu abin da mutum zai fara nuna asara a kai idan dai bai yi ba kamar sadaka lokacin da mutuwa ta zo idan mutuwa ta zo zai ga ga dukiyar bai tara ga shi zai tafiya bari ga shi bai yi aikin da Allah ubangiji ya masa umarni ba sai sa a cikin suratul munafiqina Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut فيقول فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها mutum in mutuwa ta zo masa abin da zai fara tunani zai danja dukiya ga komai kuma idan mutuwa ta zo maka za ka yi remembering din abubuwan da ka gudanar na rayuwanka kusan gaba ɗaya za a maka ruwayi kaga ka yi kaza ka yi kaza ka taka wani ka ci dukiyan wani ka zalunci wani ka bar talakawa da yunwa ka yi kaza abinda za a fara bude maka shafin su ayyukan da kai su a baya kai ta ganin su daga nan kuma sai mutum ya fara nadama shi ina ma a dawo da na yi sadaka na zamo daga cikin salihai shi kuma Allah idan dai har mutuwa ta zo maka to Allah baya jinkirtawa ko da na sakan guda lokacin nan shine wannan lokacin Ali ibn al-Husayn yana ce fa inna sururaha amsa bururun idza ma gussa an shara bil zulal ranar duk wani farin cikin da kake ji na duniya da ka gane rudu ne lokacin da aka makara makogoranka ba zai iya son ruwa mai daɗi ba kana jin kana gani za a kawo maka ruwa a zuba amma sai ruwan ya dawo ba za ka iya sha ba kuma kana son ka sha atahur raqi kalla la dawa'u ahalla bihi mulimmati zawali da a ce a kira likita wani a kai shi kasan kaza a tafi da shi kaza kalla la dawa'u ba magani da duk duniya da su taru ba su isa ta fanso wannan rankan kwaya ɗaya ba a ranan a hallabihi mulimmatu zawadi wanda da su sabautar maka da tafiya wanda suka kawo maka mutuwa su ne suka sako a ranar yasa ake so mutum ya aikata aiki na nagarta tun kafin lokacin da zai zo yana nadama yana ɗan da na sani akan me yasa bai aikata wannan aikin ba duk wani abin da zaka gaishe na wahalar duniya me shigewa ne duk wani abu na daɗin duniya me shigewa ne da me kuɗin da me da talakar da maɗaukakin da makaskancin da shugaban da wanda ake shugabantan dukkan mu da mu mutu mu ƙare mu bar duniyar mu Allah to dan jin daɗin lokaci kaɗan kar ka ja kanka azaba na shekaru da yawa idan ka yi haƙuri akan sabon Allah to za ka ga wannan haƙurin shi yasa Allah subhanahu wata'ala kullum yake kiran mutum wato ya zamo cikin masu haƙuri ya zamo cikin masu haƙuri haƙurin nan shine akwai haƙuri akan saɓon Allah kuma akwai haƙuri akan musiba in musiba ta same ka haƙuri akan saɓon Allah ka ga lokacin da kake da daman da da ka aikata laifi babu wanda ya sani amma sai ka tuna Allah ka ce ka bari don Allah wannan shine kololuwan mataki na haƙuri ka ga dukiya wanda za ka ɗiba ka yasa ba a san ka yasa ba kuma babu wanda ya san ka yasa ka bari don Allah to Allah Ubangiji zai ajiye ka a wani makamin da baka taɓa tsammata ba na rahama da jin kansa yanzu ba dukka zalama da haɗama da rashin haƙuri da zalunci da san rai ba shi ne duk ya afkar da ka sama abin da muke ciki ba duk shi ne ko ina ka je zalama ne da zalunci kai akwai baturiyan da take ita tana ganin manya-manyan nan na ƙasan nan an yi ma ba su da kakatiri na hauka kuwa ta ce idan ma an kawo su za a duba su a matsalar kakatiri sabila da kuɗin da suke ɗiba me za su yi da shi ba su isa su ci ba ƴaƴansu ba za su ci ba jikokinsu ba ta isa su cinye ba an ɗiba an tara wani ma an binne wani ma an ƙona ga talakawa suna cikin kunci da wahalar rayuwa wannan kuma duk ba talaka ne a gabansu ba ba talaka ne damuwarsu ba kullum suna daɗa miƙe ƙafa ne suna jin duniya duniya tana musu zafi suna ganin kamar wallahi ba za su mutu ba ka san mutum idan ya kai ya komo ya ga ya tara su a gabansa sai yana jin kamar an yaba da mutuwa koma idan ka zo da ka masa magana mutuwa ma challenging ɗinka zai koranka zai da ka sa masa fargaba da ka tarwatsa masa farin cikinsa so da yawa za ka ga mutum yana ta tattalin yadda zai gina duniyarsa lokacin kuma mutuwarsa ta riga ta zo ma bai ma sani ba ma fa kan min fatan yimsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat atfanuhu wa wala yadri samari nawa za ka ga ya maraita ana walwala da shi ana nishadi alhali kuma likkafanin ma an riga an dinka ta tana ajiye kawai jira ake yi kawai wani za a wuni da shi lafiyarsa kalau ya kwana lafiya kalau da asubahi kafin ganin Allah ya waye Allah ya ɗauki wani ya taso da iyalanta da dukiyoyinta a cikin mota a hanya gaba ɗayansu Allah ya ɗauki ransu to shi mutuwa baka san lokacin da mutuwa bai same ka ba شقي عاجد بل أو شقي فكلهم رهائن من فنائه mai tsoron Allah da mara rabo da kowa ma kowa jingina ne na mutuwa wani yace wa man malu wal ahwalu illa wadi'atun fala budda min yawmin turaddil wada'i da dukiya da jin daɗi da walwala dukkan su jingina ne me yasa aka kira da almalu da malu an kira shi ne tabila da yana karkata yau idan kai kake jin daɗi gobe kuma kamar iska da a kaɗa ta sai ta je gidan wani shi ma wani a kaɗa sai ta yi gidan wani shi ma wani a kaɗa sai ta yi gidan wani shi yasa manzon Allah ce igtanin kamsan qabla kamsi karibaci abu guda biyar kafin abu guda biyar su same ka annabi ce shababaka qabla haram ka mallaki kuruciyanka kafin tsufa ya tadda kai kar kullun kana cewa sai na girma dan zamo mai yawan bautan Allah ina abin da ka gina rayuwanka a kai kana ƙuruciya shi za ka ci gaba da yi in ka girma kar kana ce sai ka baka sani ba ma ko kana cikin samartan da aka mutu ma dan haka ka lujinci ibada tun kana yaro sai sa manzon Allah yake daga cikin wanda Allah zai saka su a cikin inuwan al'arsu ranar takin alkiyama wa shabun nasha'a fi ibadatillah samarin da ya taso cikin bautan Allah subhanahu wata'ala ita ka mallaki ƙuruciyanka kafin tsufa ya tadda kai وشبابك قبل هرج شبابك قبل هرج وجناك قبل فقرك كما التي وداتنك kafin talauci ya cin maka idan talauci ya cin maka duk wadatan da ka tara a duniya zaka iya dawowa baka da shi baka da komai wata rana a duniya manzo Allah ce wa faragaka qabla shughlik ka mallaki lokacin da kake da damar yin abu kafin shagulgula su zo su rufe ka wato shi duniya gaba daya akan ba wa mutum dama ne na lokacin da yake ciki لا تشغل البال بما في الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان واغنى من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي أمان kada ka ɓata lokacinka da lokacin da yake na rayuwarka kana ta damuwa yanzu na rasa kaza yanzu kaza ya faru duk abin da yake na rayuwa ba zai iya dawowa ba ka rasa shi kenan idan ka zauna kana ta sururun wannan damuwan sai lokacin ka ci gaba da tafiya cikin damuwa ba tare da ka magance komai ba wala bi atil aiki qabla al-awan kar ka damu da zaka gina rayuwanka ina san na gina babban gida na gina babban jami'a na gina kaza na gina kaza kullun kai damuwanka kenan kana ce za ka yi kaza za ka yi kaza a wannan ma rudu ne ainihin abin da ba rudu ba shine wagnan min al-hadir lazzatihi lokacin da kake ciki kai kokari ka mori wannan lokacin kawai falaisa fi tab'il layali aman sabila da a hakika dararan ka ba su da aminci tun da rayuwar ba a hannun ka yake ba kawai lokacin da ka same ka a ciki shine lokacin ka idan mutuwa ta zo a lokacin fa ni'ima yanzu mafi yawa abin da yasa ake tsoron mutuwa mutuwa dan adam na tsoron ta tunda dama ainihi mutuwa jiki ne yafi tsoron mutuwa shi mutum an halice shi ne da tabaka biyu tabakansa da aka samar da shi a malakutu shine ruhinsa ɗayan kuma tabakan shine mulku shine jikinsa to ruhin nan nasa shine ya sauka cikin jiki yake ba mu jiki daman motsawa shi ko jiki baya kaunan yau a ce ruhi ya fita ya bashi ya san daga ranar da ruhi ya bashi ya zamo babu ya zamo fanko ya zamo tamkar kutucin itace kawai shi kuma ruhi kullum yana son ya koma duniyar sana asali sabila da wannan jiki da aka saka shi a cikin jikin ya daure shi ne ya hana masa ya samu sakata ya samu walawa to daga lokacin da aka ce maka mutum ya san muhimmancin lokaci ya san muhimmancin rayuwa ya san muhimmancin addininsa kuma ya san ina zai je wallahi wannan mutumin ba zai yi wasa da kansa ba ba zai yi wasa da kansa ba kada mu yi wasa da kanmu sai lokaci ya kure mu zo muna dan da na sani wallahi duk tsofin da muke ganin sa a duniya ba su san sun tsufa ba kawai jin kansu suka yi a cikin tsufa kawai gani suka yi farfara kawai yayin ne makansu kuma zuciyarsu da sauran burace burace na kuruciya amma kawai tsufa ya rufa musu haka matashi bai san ya girma ba kawai kullum yana shagalta ne da damuwar gaban ka bai san girma ya kama shi ba dan an jima kadan tsufa ya kama shi dan an jima kadan duniya ta juya ku haka yanda mai cin abinci yake juya duniya wato yake juya kwanan abinci ya dauki cokali ya idan ya kamfato nan su ne wanda kwanan su ya kare su za su tafi ciki ko to haka duniya take yi haka take juya mutanen cikin ta da kadan da kadan sai ta juya duk wanda suke kanta ta mai da su kasa sai ta hauro da wasu wasu kuma ta ci gaba da rayuwa su ma ta bukirkiɗa su ta mai da su kasa ta hauro da wasu min haka laknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da haka kada mu shagarta ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala qullatu wala shafa'a kafin wani rana ya zo wannan ranan babu saye da sayarwa babu abokantaka da zamantakewa na badadantaka sannan kuma babu ceto sai wanda Allah ya masa izini wal kafiruna humu zalimun kafirai su ne wadda suka zalunci kansu kuma da su je fitar da sakamakon zaluntar kansu da suka yi na'am
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آه wannan aya ita ce mafi girman aya a alkur'ani duk cikin Qur'ani babu ayan da ta kai wannan aya girma kamar yadda duk cikin mutane da halittun Allah babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja to haka duk cikin Alqur'ani babu ayan da ta kai ayatul kursi girma kamar yadda Fatihatul Kitabi aka kira ta da Ummul Qur'ani ko ko Ummul Kitabi ita ce uwan Qur'ani gaba daya to ita kuma ayatul kursi ita ce shugaban shugaban ayoyin alkur'ani dukkan su gaba daya aka ce wannan aya a daren da ta sauka sai na rasulullah ya kira sahabinsa zaid ibn sabit kamar yadda ya zo cikin ruwaya ya umurce shi ya rubuta wannan aya a daren da ta sauka manzon Allah ya faɗa masa wannan aya ita ce mafi girman ayoyi a cikin abin da Allah ya saukar min gaba daya kamar yadda ya zo cikin ruwaya daga Muhammadu Muhammad ibn al-Hanafiya yace lamma nazalat ayatul kursi karra kullu sanam fi dunya lokacin da aka saukar da ayatul kursi duk wani gunkin duniya sai da ya kadi kamar yadda lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani gunkin duniya sai da ya karye shi ma duk wani abun bauta koma bayan Allah sai da ya lalace Ibrahim yace salamun alaman ja'a wal kawn kulluhu zalamun wa min anwarihi qad tanawwara amincin Allah ya tabbata ga wanda lokacin da ya zo wal kaunu kulluhu dukka kaunu zalamun duhu ne wa min anwarihi daga hasashensa ne qad tanawwara hasken manzon wato hasken annabi ya haskaka hasken duniya gaba daya duk wani abin da ba Allah ba wanda ake bautansa kuma ya lalace kamar misali katangan kisra wanda ya faɗi ya kare a kisra an sarwa na ja'a muhammadu wa man hadda hadha al-qasr wa huwa bi yakkatin walidan fala yufi lidha al-kufri mazhara annabi ya karya wato aihuwar sai karya gumakan da ake musu bauta kuma bayan Allah ya bitar da wutan mutanen farisa wa sa'a sawatu koko wan naru khamidatul anfasi min asafin alayhi wan nahar qahil ayna min sadamin ko كأن بالماء ما بالنار من بلل حزنا وبالنار ما وبالماء ما بالنار من ضرم kaman yadda ya zo cikin burdatul madin na Bukhari to haka da aka saukar da ayatul kursi ma ana saukar da ayatul kursi sai gumakan duniya duka suka fadi suka karye in ji ibn al-hanafiya wa kadhalika karra kullu malikin fi dunya kowani basara ke a duniya sai da ya fadi duk wani ne sarauta na duniya ko ku duk wani mala'iki na duniya sai da ya durkusa yana mai sujada ma Allah mala'ikun samawati ma duka suna sujada ma Allah subhanahu wa ta'ala wa kaza kullu malikin fid dunya duk sarakunan duniya suka fadi wa taqadat tijanu an ru'usihim kambin da yake kansu ya faffado wa harabat ash-shayatin shaydanu suka guggudu yadribu ba'duhum ala ba'd shashi suna bugun shashi ila an atau iblisa har suka zo wajen shaidan a babban fadan da take samun sa a teku fa akhbaruhu bi zalika suka ba shi labarin ga abin da ya faru da su na musiba fa amarahum an yabhasu an zalik sai ce ku je su nemi ba'asi me ya faru ne a yau din fa ja'u ila al-madinati sai suka zo madinatu rasulillah fa balagahum anna ayatul kursi qad nazalat sai labari ya isa musu cewa an saukar da ayatul kursi ne a wannan dare haka wasu daga cikin jagororin magabata sun rawaito an ubayyi bin ka'ab daga sayyidina ubayyi dan ka'ab shi ma yana daga cikin marubuta wahayi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abal munzir atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam shin ya kai abal munzir alkunya ne na ubayyi bin ka'ab yace shin ka san a Qur'anin da ke tare da kai wata aya ce mafi girma qala yace qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzon Allah su suka sani wato shi sharadin hada Allah da annabi kada ka kawo Allahu wa rasuluhu dan kaga ka kawo shi su ka kawo su su biyu ne ka ce zaka kawo kuma dalili ya zama dalili na biyu in zaka kawo dalili dalili sai zaka kawo kamar yadda yace Allah yake Allah wa rasuluhu Allah wa rasuluhu a haƙo an yurduhu sahabbai ma cewa suke Allah da manzansa sun suka sani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum fa wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah ce na rance da wanda raina yake hannunsa inna li hadhihi al-ayati لسانا وشفتين wannan aya tana da harshe tana da labba kwaya biyu tuqaddisul malik wanda wannan leƙen da harshen suke karkace Allah inda sakil arfi karkashin mai kanjaman al'arfi ita wannan aya tana da leƙe tana da harshe wanda suke tsarkake Allah a karkashin al'arshi amma kuma wannan ba shi zai dama ba da dama ma wanda suke ce alqur'ani halitta bane a alqur'ani sifa ce daraja ne dai da aka mata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mun salati yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ko ko wani sigan ma na salati za a halicci mala'ika da wannan salatin yana nema masa gafaran Allah har kiyama ya tsaya to zai iya zama wa ita ayatul kursi akwai mala'ikan da aka wakkala shi da wannan aya yana karkashin al'arsu yana tasbihi ma Allah yana takdisi ma Allah amma ba dai Qur'ani ya zamanto halitta ba Qur'ani ba halitta bane ahlus sunnah wal jama'a sun tafi akan alqur'ani sifan Allah ne to manzo Allah yake wannan aya tana da harshe da leba guda biyu wanda suke tasbihi ma Allah a ƙarƙashin al'arshin Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa a wani hadisin kai na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace wannan aya na ayatul kursi duk wanda duk bayan sallah ya karanta wannan aya to babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa kawai wannan hadisi muslimu ne ya rawaita duk wanda duk bayan sallah zai karanta ayatul kursi as-salawatul maqruba bayan azhar ka karanta aya akwai azkar da ake ce musu al-ma'surat ko wanda yana daga abubuwan da ya kamata mu dada kulawa da su da kyau ba ana tashi ayi sallah kawai ka tashi ka kada riganka ka kama hanyar ka tafi ba akwai al-ma'surat wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta misalin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a wani ruwayar 33 uku a wani ruwayar 25 biyar amma mai ruwayar 33 shine mutawatirin da yafi sahara wanda zaka cika shi da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zaka cika na karin da sannan ka karanta kul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku sannan ka karanta ayatul kursi wannan yana daga cikin ma'surat manzon Allah ya ce duk wanda bayan kowace sallah yana karanta ayatul kursi kafa daya ayatul kursi kafa daya to babu abin da zai sana shi shiga aljanna sai dai kawai ya mutu ya jira kawai ya mutu yana mutuwa zai shiga aljanna na kuma karanta cikin wani littafi da ya taro fa'idodi da yawa na maulan mu shehu tijani sai duk wanda damuwa ya dame shi na ciwo ya rubuta ayatul kursi kafa goma sha takwas kuma ya haɗa ta tare da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha to kowace cuta ne Allah zai warkar da shi a wani littafi na fawaid din duk wanda ya tofa ayatul kursi kafa 41 a ruwa tare da kul huwa kafa 41 to idan an jarrabe shi da rashin fahimta Allah zai buɗe kwakwalwarsa a wani kaulin duk wanda ya rubuta ayatul kursi kafa tamanin to ya tata da kowace bukata Allah zai biya masa bukatarsa idan baka da yalwan arziki ne in ka shata da niyan arziki Allah zai wadata ka idan jinya ne Allah zai warkar da kai sabila da ayatul kursi babu abin da babu a cikin ayatul kursi kamar yadda fatiha ita ce ummul kitab to haka ayatul kursi kuma ita ce shugaban ayoyin alqur'ani gaba daya saboda haka gobe ma za mu yi taki na musamman a kanta domin mu daɗa bayani wa mutane gwargwadon abin da muka fahimta cikin maganganun malamai dangane da aya ɗin abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na koyi Allah ya fi mana Allah ya sa manzon Allah ya cece mu kuma abubuwan da suke gudana na kokarin ɗan uwa mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma ba mamu ake yi ba wa manzon Allah ake yi kuma ba wani abu bane ake mana kar wani ya zaci ko kudin marayu ake kawo mana ko buhun shinkafa ko daya abin da ake mana shine haɗin kai da 'yan uwa suka bayar domin gudanin wannan karatu a social media da gudanin wannan karatu a kafafe na yada labarai da gudanin wannan karatu a ko ina da ko ina yadda dai a faɗin ƙasar nan a daren da aka yi karatun kowa zai samu ne bukata kai ba ma ƙasar nan ba a duniya wanda suke kasashen nesa ma ana karatun suke samu kuma suna kira suna godiya to Allah ubangiji ya amshi bukatun mu duka Allah ya hada mu cikin ladan gaba ɗayan mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaliban makarantar Ibnu Abbas Ibnu Abbas College sun turo suna neman addu'a saboda jarba wanda ke gaban su to Allah ubangiji ya ba ku nasara albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai duk yanda ɗan Ibnu Abbas suke suna tare da nasara sabila da waɗanda suka kafa ta wasu mazaje ne wanda sun kusata a ce musu innahum fityatin amanu da rabbihim fazidnahum huda malam ibrahim zafi Allah ya kara masa yarda yana daga cikin gwarazan da suka yi tsayuwan daka domin kafa wannan makaranta kuma ga wannan makaranta Allah yana ta hayayyafa ta yana daga ta to albarkan manzon Allah duk wanda ya fito a cikin wannan makaranta zai ga irin nasarar da zai samu a rayuwarsa kuma Allah ya baku nasara nasara ma kuna tare da shi insha Allah الحمد لله رب العالمين الله يكرم ولم شيء لافيا الله يكيا من الشيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
jama'a salamu